نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتي قبل كراتم التافين نبي الرحمة sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ji karatu ne akan kirkirar ƙarya da ƙazafi da aka yi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malam ya kawo mana filla filla ya tattauna dukkan abin da ya kamata ko mafi yawan abin da ya kamata mu gani ko mu koya ko mu sani dangane da wannan abu da ya faru kama daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Aisha da mahaifanta da sauran mu'mine ko zamu tashi ne akan inda malai yake cewa durusun wa ibarun min hadathal ifki darus darsan da ya kamata mu koya da abin da ya kamata a lura da shi a wannan hadisa ta al-ifkun da aka nana Aisha ma'ana kazafin da kana na Aisha da abin da ya faru daga farkon abin zuwa ƙarshen sa to akwai abin da ya kamata duk mai musulmi mai hankali ya koyi darsa a ciki kamar da suke faɗa malamai cewa tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu ba kadai dan ka ji labarin irin abin da manzon Allah ya gamu da shi na dadi ko na rashin dadi kadai bane a ka kalla abun ka fahimci abun kuma kai ma ka koyi wani abu a ciki ina fata an gane suka ce ba ma wannan kaɗai ba dukkan kisar da Allah ke kawo ƙur'ani zai baka labarin annabi nuhu annabi wane annabi abin nan saluhu da sauransu da duk abin da aka mabiyansu da masu binsu abin da suka samu da wanda kuma ba sa bin abin da suka ganin narkon azaba da bala'i ba kaɗai Allah ya kama don ka ji kawai kisa ka da labari ba ne ba shi ba ne asalin manufar don ka koyi darasi ne a ciki masu bin annabawa ga abin da ya same su na da'i da bushara a duniya da kuma abin da Allah zai ba su a lahira masu ƙin bin annabawa ga bala'in da Allah ya musu to kai ma a yanzu wannan annabin da aka turo mana ka bi shi sai ka samu irin abin da waɗanda suka samu na jin daɗi har ma na kai linka nasu kuma ƙin binsa narkon bala'in da aka yi wa wa'yancan da suka ibin annabawa to kai in ka ibin wannan annabin narkon bala'in da za a masu yalinka nasu saboda matsayin shi annabi ina fata an gane kinan duk abin da ita kane kissoshi ko tarihin manzon Allah ko tarihin sahabbai to malamai suna kawo walidan su koyar da kai mai karatu kyawawan ɗabi'u da kuma nisanta ga munanan halaye da kuma koyar juriya yayin da bala'i ya same ka ka shiga kunci da bakin ciki ina fata an gane har kusan sati hudu muka yi ana karatu akan wannan abin da ya faru ko har wasu ma sun dauka cewa maimaita abu da ake ta yi tare da cewa malam yana fito da abin ne mataki bayan mataki don ya nuna maka nauyin abin da kuma illarsa da zafinsa a zukatan muminai tun daga kan manzon Allah har zuwa yau to da haka yanzu malam ya abin da ya kamata mu koya na darasi da abun lura na wannan abu da ya faru na kirkirar ƙarya da ƙazafi da aka yi wa nana aisha radiyallahu anha ya ce abu na farko tabariyatu sai da aisha radiyallahu ta'ala anha min al-ifki bil qur'ani yutla ila akhir zaman a cikin wannan abu da ya faru na ƙazafi da kuma matar manzon Allah nana aisha ya ce to Allah ya saukar da wanke ta da barrantar da ita da cewa ba ta da laifi ko kaɗan dangane da abin da aka faɗa game da ita sannan kuma ba kaɗai Allah ya kawo wankewar ba ne ta hanyar ayo manzon Allah ishara ko a nuna masa a mafarki a da ayoyin ƙur'ani da ake karanta su har tashin kiyama wanda har wannan daraja ce wannan matsayi ne ina fata an gane a matsayin ta nan Aisha ga abin da ya same ta kuma ga yadda Allah saukar da ayoyi suka wanke ta kuma ana ci gaba da karanta ayoyin har illa masha Allah yace abu na biyu anna hikmatul ilahi ta anna hikmatul ta'ala iktadal anna annabi bil khair min tanaya shar yace na daga cikin hikimar ubangiji sai ya sa alkhairi ya fito da ɗaukaka da matsayi a cikin wannan abin da ya faru da na aisha da kuma famulinsu da gidan nasa da ababakarin ya zanto sharri ne abin amma kuma daga baya alheri sai ya biyo ba mai ɗumbin yawa daga cikin alherin shine ce an saukar da ayoyi su wanke ta kuma ana karanta ayoyin tun daga zamanin manzon Allah har tashin kiyama wannan kadai ba karamar daraja ba ce ina fata an gane kaga asalin abin sharri ne to me zaka lura da shi anan shine ashe idan wani bala'i ya sami dan adam wani abu marar jin marar marar dadi abin da rai baya so ya gamu da kai to bayan nuna cewa fa Allah baya san ka bane a babu alamar Allah na son mutum ba shi ba ne ci gaba da samun daɗi da walwala a duniya alamar Allah na ƙin mutum ba shi ba ne shiga ƙunci ko matsatsi a duniya ba shi ba ne ma'aunin sau da dama ma idan Allah na so ɗaga matsayin mutum ya ƙara mata daraja ya ba shi matsayi a duniya da lahira to sai ya kawo masa wahalhalu da jarrabawa a farkon lamarinsa idan shi mutumin ya yi haƙuri ya fawwala wa Allah ya jure kuma sai daga baya abin ya zanto mai alkhairi a gunsa wannan kuma ka galaba duk wani mai hankali ya saka yake faruwa tarihin duniya duk wanda kaga ya zama wani abu to da za a baka tarihin gwagwarmayar da ya fuskanta a rayuwa da kalubale sai kai mamakin abin da ya faru da shi amma gashi kuma yanzu abin ya zama ya wuce yanzu kuma shine top shine shugaba shine kowa ke kuma so ya zo gurinsa ko yana kwaikwayo ma ya zama kamar shi ina fata an gane to ga ashe kenan bala'i da ke samu dan adam na jarabawa abun dan adam din ne shi bala'i ne rashin jin daɗi ne sharri ne talauci ya same ka ko jinya ko salwantar dukiya ko mutuwar wasu masoya haka dai sharri ne a fuskantar ɗan adam ta amma agun Allah ko ba sharri ba shi za ka ce shi Allah ba a danganta mar sharri duk abin da kaga Allah ya yi agun Allah ba sharri ba ne shi Allah ba ya yi sharri sai da ɗan adam ne a iya ilimin da muke da shi da abin da muka saba da shi da abin da muke gani yau da gobe sai mu ga abin kamar ba daɗi bane da shi kawai gari ba lafiya jinya ta ita ce daga cinyewa ai ta fama haka ai rai baya san haka sai ga abin kamar wani sharri ne amma kuma ka dawo bayani da manzo Allah game da jinya da ladanta da abin da mutum ke samu a duniya har lahira sai ga kuma alheri ina fata an gane to haka yake tafiya abubuwa yato daga cikin hikimar Allah sai ya fito da alkhairi cikin bala'i da shar da ya same su ya ce faƙaɗi kana iftilawa aswata abubakar sadiq ya kasance jarrabar da aka usra ta abubakar mana familin abubakar sadiq iyalansa radiyallahu anhu ko garisul ifki da an kirkira musu ƙarya an musu ƙazafi an musu yarfe an ci zarafinsu an danganta su ga mummunar ɗabi'a wanda har muka faɗa da kansa yake cewa abin da mu ko a jahiliya ba mu taɓa yinsa ba kuma ya za a ce a lokacin musulunci ga manzan Allah kuma ce mu mai irin wannan abu saboda munin abin da girmansa ko? ya ce haisu ka taba lahum al'adul azim ta yadda ubangiji Allah rubuta musu lada mai girma dangane da abin da ya jarabe su da shi na wannan zarafin da aka ce musu saboda ne ya ce ala sabri saboda haƙurinsu sun yi haƙuri sun fawwala wa Allah wa ƙuwata imani da ƙarfin imaninsu domin shi da'iman mumini idan wani abu ya same shi ya yi haƙuri ya fawwala wa Allah sai Allah ba shi lada ko shi ne zala ke cewa ajaban da amrul mu'min al'amarin mumini akwai abin mamaki a ciki akwai abin burgewa a ciki akwai abin jin daɗi a ciki idan wani alheri ya same shi sai gode wa Allah sai kuma Allah ya bashi lada in wani bala'i ya same shi kuma sai ya haƙuri sai bar wa Allah kuma sai Allah ya bashi lada haka ne shi mumini baya yin asara in dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan bai bi manzon Allah bane to zai iya samun asarori da yawa a cikin tafiyarsa jinya ta same shi bai haƙuri ba yana ta ihu yana kururuwa in yi wasa ma ƙarshe sai ya rabu da imaninsa sai ce jifansa aka yi sai ce kaza aka mar a ƙarshe sai waye gari mai imaninsa ya ƙare kuma ga shi ƙarshen ta yazo dab da mutuwa kuma sai ya mutu sai fara tunanin zai je gurin wani matsafi da sunan malinta ai akwai wani malami yana guri kaza shi daga kaje kawai wani ruwa da ɗaya bai baka duk ba ana ce ba duk ƙarerai a raba ka da imani kuma ana zuwa sai ka ji shi ba zai barka ba zai in ba tunda ba malamin sunna bane amma dai ce ma eh wannan jinya ta bara maka addu'ar da manzon Allah ya koyar a karanta ma a tofa maka sha ko a shafa maka a jikinka ko a ce ka rike gurin a maka addu'a shi ba ka zai maka ba sai ce ai wannan ai sai an yi wani aiki shikenan sai raba ka da imaninka sai ka shiga masifa a'a rushewa arziki ne jarinka ne yake karewa bala'i ya fado ma abu kaza ya faru an yi gobara wani abu ya mota ta kone me da me abubuwa dai ajere ajere kuma sai nuna maka cewa ba jarraba bace daga Allah wani ne ya sa ma hannu shike na raba ka da imani to ga anan ga bala'in asarar da kai kuma ga zunubi da kake samu sannan kuma karshen lamarin mutum bai sa'a ba a lahirin ma bala'i ne ke jiransa kai sa mutum sai koyi hakuri daga biya same ka sai ka zo ka kalla ya manzon Allah ya ce ayi da manzon Allah abu kaza ya same shi shi ya yayi yayi koyar ayi to shine kadai mafita a rayuwar mu Allah sa mu dace ya to gashi Allah zai ba su lada saboda me hakurin su da karfin imanin su yace qala ta'ala ubangiji sai ya fada game da su yace la tahsabuhu sharrun lakum ko yace wannan abin da yazo na bala'in nan da aka kirkira na kazafi da kuma tar manzon Allah ku iyalan Abubakar kar ku dauke shi wani sharri ne ko kuma ku mu'mine masu imani kar ku dauke mu a matsayin sharri bal huwa khairul lakum yace alkhairi ne a gurin ku kaga in banda Allah ya abu haka za a ni wa zai faɗi wannan abu abu a zo a ma kazafi game da yarka ko matar manzan Allah kuma Allah ya ce maka alheri ne kaga wannan ai sai ubangiji amma a zukatan dan adam fa da ɗabiyar dan adam fa wannan sharri ne dan mutum zai burin dama ai tahin kiyama a bayyana mai gaskiya dama ai kaza mana dan abgana gaskiya wani wani bala ya same ce shi dama ai bushe kaho haka mutane suke faɗa har mutum ya maka wallahi da ƙahon da ake hurawa a tayin kyama hannu naka da na hura to ai Allah ba ɗan adam ba ne shi kuma na Allah akwai hikima a cikinsa to sai ba kuskure ne ma ai ba kai wanzala ta kai ba me Allah ta kai in bala'i ya same ka yace Allah ba mu labari cewa daga cikin abin da na daraje muku wala nabulukum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min as-samarati wal-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashirin sabirin suwaye ya Allah ya ce alladina idza sabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kenan me suna mai da lamarin su ga Allah ne bala'in ya riga ya faru yanzu baya da za a ya dauke to sai su koma gurin Allah ka dauki sai kuma su yi hakuri sai kuma su juye to saka ga Allah ka dauki amma ka ce wallahi da kahon a hannuna yake da zan busa kowa ya mutu kaga ai ba imani bane to haka wannan rabuwa ne ma da imani idan mai ilimi ya faɗa haka zai iya shiga wani hukunci daban amma wancan zaka bar uzuri saboda shi jahili ne bai san me ya faɗa ba dole a bashi uzuri amma mai ilimin ya faɗa haka ai fita ne zai fitar da shi a cikin layin da ba da dai ba kenan Allah ka tsare imanin mu so ake ka koyi haƙuri ka koyi juriya ga manzon Allah da ya samu da matarsa tsawon wata ɗaya Allah bai kawo haihuwa babu wani abu da za a gano ba gaskiya ba ne labarin tun zama Allah ne ta kawo ko bai kawo ba to wannan zaman yaya manzan Allah ya yi yaya sahabbai masu imani suka yi to shi za ka je ka koya kuma suka ɗabbaƙa kai ma duk bala'in ya same ka sai ka koyi irin wani ɗabi'a ka dage da addu'o'i kana ta addu'a sai ga Allah ka ɗauki ya yaye maka shi Allah ka yaye mana damuwa to ga talaka cewa wannan abun ba sharri bane a gurinku bal huwa khairul lakum ai a ƙarshen lamarin alkari ne a gurinku to kuma haka haka ne ai sun shiga bakin ciki da damuwa tsawon wata daya kowa yayi kuka har bakin ciki ya hana shi mayin komai duk juriya da hakuri na sada bakarin sai shiga damuwa da kunci na Aisha daga samun labarin ta dauke wajen kwanaki ba ci ba sha babu shuru ba bacci sai kuka kawai amma ƙarshe fa da Allah saukar da wannan ayoyin ajere ke wanke ta tace wallahi ni ban taba tsammanin za su saukar da ayoyi a Qur'ani ana karantawa saboda ni ba dan ina ga ban kai matsaka gun Allah ba to haga so haga me kenan a ƙarshe mai zama ya zama alkhairi ya zama jin daɗi ya zama abin ayi alfahari ma da shi shi yasa wani daga cikin sahabbai yake cewa ɗaya daga cikin yana abin nan iyalansa da Abubakar na Aisha yace ai ku dai iyalansa da Abubakar alkhairanku ba zai kare ba a musulunci a sanadiyarku aka saukar da aya akan taimama da ba san taimama ba an yi tafi bulaguro babu ruwa an tsaya a jeji saboda abun waina za a sha ya bata manzo Allah ya ce a ji a nemo ko ba shi bane an tafi nema lokacin sallah yayi aka da sai a za a yi sai Allah saukar da aya to in aka samu irin haka a yi ce mama a je a samu filin ƙasa haka kawai ka sa hannunka ƙasa haka kawai ko ba shi bane ce mama ka shafa ƙasa haka malamai suka ce kaɗan kaɗe ko tsoron karka taɓa wani tsakuwa ko wani abin nan tsinke ya jima rauni sai ka ɗan kaɗa kaɗa ka sai ka shafa fuskarka sai hannunka kawai ka gama taimama kowa ko na uku shi kenan a sunar masallah kuma ka yi sallah kuma Allah ba ka ladan sallah kuma in ka gama sallah kana gama ga ruwa in ya zo to ba daidai bane kuma ka sake alkai alwala ka sake sallah domin ta riga ta wuce ita to haga saboda ku Allah sauka mana da ayoyi ya rika faɗan darajojin su haga daga cikin hadda wannan wanda zamu karanta mu ji hukuncin hukuncin da Allah saukar karkashin wannan abin da ya faru na kazafi da aka mata ina fata an gane to haga mai alkhairi ne kenan sai san abu ya sani karka dauka cewa sharri kada cewa wai ni mene wa Allah a mu da mun rako mutane duniya haka ne ke fada wai saboda me wai ba shi da kuɗi shine ba kawai amma ya mun da cewa lafiyar sa kalofa kuma zai ci abin da ga dama kuma zai buci inda ga dama amma wai me ba shi da wani kuɗi a jibgi a account din sa shi ne suka mu da mun rako maza wannan magana kuskure ce Allah ka tsare imanin taimama a ya kuɗi kawai ya yi kawai ka ya faɗi hannunka ya isa hakan da suka ci kawai ka shafa ƙasa kawai ka shafa fuska ka zanenka ka gama taimama kawai ka je ka sallar shi ke nan shi ne abin da ya fi inganta kuma sai ka shafa kaza amma duk wannan kawai abu na ɗinsa wannan dai shi ne ka gama kawai kuma shafa ɗaya ba biyu ba eh yau kawai sau ɗaya ka farka ana tsananin sanyi kawai kayan farki na jima'i an yi irin sallah asuba kuma an shiga sallah ba ka da ruwan ɗimi kuma kai wanka za ka samu aloli na jinya to Allah ba so ka sha wahala samu ƙasa ka shafa ka tawo masallaci kai sallah ka koma gida kai kwanciyar ka eh ai tana matsayin alwala ne shine hukuncin ta kawai yanzu za ka yi alwala a gida ka taho masallaci ka yi sallah haka yin ta kama ka taimama a gida ba damar dole sai an yi taimama ka farka saboda kayan mafarki na saduwa kuma babu ruwan ɗimi kuma ga sanyi in kai wanka za ka samu jinyoyi ko to musulunci bai da kai wanka ba sai ka taimama kuma ka taho masallaci ka yi sallah shine zance mafi inganci ba wai sai ka wai a gun da kai taimama a nan ne wai za ka yi abin nan ba su ma akwai hujjarsu amma wannan ya fi inganci wannan ya fi inganci na fata an gane da suka ta masallaci kawai kawai abinda suka hana shi ne mutumin da yake da matarsa a gida kana kwanci za ka yi bacci kuma za ka kusanci matarka ko baka tana ruwan ɗumi ba kuma ana sanyi to wannan shi ne kuma mutum ya ganganci sai ka nemi ruwan ɗumin ka zuba a gun da za ka zuba shi kafin ka yi abin da za ka yi don ka gama ka yi wanka amma wannan kawai ga asalin ya faru da kai kana bacci ka farka ko ganka ba da kake ko shi kenan to ga sai kai timma ka ta masallaci daga baka dafa ruwa ko ka samu mai dimi sai kai kuma ka tafi ka ci gaba da abin da kake insha Allah in wallahu a'lam yace abu na uku alhirisu ala sam'atul mu'minina ubangiji ko kuma a cikin wannan kissa mun samu kwadaitarwa dangane da kiyaye jin labari da zakai duk abin da ka ji an zo an faɗa mummuna game da wani ɗan uwanka musulmi mutumin kirki to kai ɗin an baka dokoki ya za ka yi adireshin wannan abu aka baka baka labari marar daɗi game da wani mutum mutumin kirki baka taɓa sanin shari game da shi ba ki ka san wani ai ka za ka za ka faɗa wani abu da ɓatanci to me Allah ya ce ka yi game da haka haramun ne ka da farar ɗaya tunda ba san yi da ɗabi'ar ba dama ba san yi da wannan abun ba sai ka ƙaryata ka karyata abin daga bakinka har zuciyarka ka yi kasa-kasa da wanda ya ka labarin ba ko ba shi ba ne in kuma babba ne ba za ka yaka ce a wannan labarin ya kamata a nuna faɗinsa ba don kar a zo daga ba ko bincike zo ba ka ba zuwa dukunya kamata ya kai shuru a ga shi kenan amma kai a zuciyarka kar ka yadda ina fata an gane ya ce wa alal husni zanni fi ma bainahu kuma Allah kudatar da mu ko shari'a ta kudatar da mu akan cewa muna yi wa junanmu kyakkyawan zato kyakkyawan zato duk inda ka san mutum musulmi mutumin kirki ba a taba sanin shi da wani fasikanci ba bai shahara da wani shakkenci ba haka kawai sai wani abu kuma ya zo ana faɗa game da shi mara daɗi sai ka ce a kai wani ba zai haka ba kawai shine kaida shi wannan eh al'a wannan ba zai ba wannan maganar kai ka batta ka san me ne ka so da kai maganar da ka ƙara faɗa wani ji kai shiru da bacin haka ka kore kuma shi ma kai hada shi ci gaba da yada ta sai kuma ka kubuta daga masifa da zai jefa maka ta jin bakin ko ganin bakin dan uwanka musulmi wanda kuma mutumin kirki ne amma akwai mutumin da dama an san shi ya shahara a layin dahin kyautawa to haka dan an faɗa ga abu ga mare da mare kyau da shi ba wani damu a ciki sai ka ce ta Allah shirye mu Allah kiyaye ka tafiyar ka cikin sai sa aka hana mutum yayi duk wani abu da yake zubda mutunci ba a so kai saboda mutuntun ke zubi a idan mutane to duk wani abu da ka faɗa game da kai kowa zai da za ka iya ce a wani a wani a zai fi fiye da haka ba saboda an san ɗan ragab zai na fata an gane an san shi mai yawan kula mata ne mai yawan zuwa guka zane ko mun shi kawai babu mutunci ba daraja ba kunya a ciki so daga an fara wace a kai wani kuma a zai fi da haka ba to wani haga mutum ya ɓata kansa rakwadinsa kenan ya ci kansa da kansa garkuwa kenan sai Allah ke cewa ku qala ta'ala yace laula ithanitumu me yasa ku da kuka ji wannan labarin zannal mu'minuna wal mu'minuna bi anfusihim kara me yasa su mu'mine din maza da mata ba su yi kansu kyakkyawan zato ba kawai da gaji an ce wani yayi kaza sai ka dauka cewa to sai iya yiwa kasan dan adam haka ne zai ce maka ai to ai kasan shi dan wani haka wai mai dan kokarin fa sai to ai shi dan ta ba wani hida wani ka tuka yi Allah ƙarya ne wannan maganar ko ta wani babban mutum da aka faɗa amma wata magana kamar haka ta ce a ya ce ita fa maganar banza tana fitowa ne a bakin mutumin banza ko mutumin banza ne ke haɗa ta sai ya shuru haga mai kaya labarin inda mai hankali ne shi ma an zage shi ko ba yake nan ba ya ce maganar banza tana fitowa ne a bakin mutumin banza ko mutumin banza ne ke haɗa ta sai shuru shi kenan haga an gama magana shi dai bai ce kai mutum banza ba ne amma kai mai hankali ne bai kamata ka ƙara faɗin labarin ba nan ga kuma haka ne duk mutumin ba suka ce idan sa'a fi ilal mar'i sa'ar zununuhu idan mutum aikinsa munana ne suka yi yawa kullum shi a aikin baɗala yake to da tansa ma yana zama mara kyau ne misali duk mutumin kirki za ka ga yana saurin yadda da mutum shi yasa an fi cutarsa abin da yasa shi mutumin kirki ne ya saba da ɗibu'in kirki zaka da ka zo mar da abin kirki farar ɗaya kawai zai amince zai ga cewa ai ba za ka iya haka ba zai yarda da kai farar ɗaya sai dai shi halinsa guda ɗaya in ka cuce shi kuma har abada ba za ku shirya ba shi kun ɓata har abada shi baya yafiya ba zan ce daidai ba ba zan ce ba daidai ba halinsa ne kawai halinsa ne shi ma haka saboda zuciya ce kwa da kalata shi ya yarda da kai ka ci amanarsa to ya kuma da ƙarar da kai ba ai kuma ko a shari'a mazala nuna mana cewa ba a dukan mumini ko ayo mumini rauni a guɗe sau biyu haka ya zama kai da hankali ke to wannan shi ne ta ma ga mutumin banza kuma ya fi wayo za ka duk mai yawan wayo mai yawan dabaru an fi cutarsa kuma ƙarshe ma yana haukacewa ba sani ba saboda hauka kala-kala ce zai ga sha irin kalan wayarsa bai yadda da kowa ba to a ƙarshe zai waya gari har kansa ma bai yadda da kanshi ba to haka yake da ya shiga masifa sai ga ƙarshe kowa kuma ya rabu da shi ya fita daga harkarsa in zai yi abu ba mai yadda ya shiga cikin lamarinsa sai a bar shi da dabararsa saboda an san shi mutum ne wanda ba shi yadda komai kai bai yadda da kai ba so haka tafiya take tafiya kusan lake nuna mana cewa me yasa muminai da suka ji wannan labarin ba su yi kansu da tan alkhairi ba tun da kai ka san mutumin kirki ne kai kai ba za ka yi haka ba to dan me za ka ce maka wani yayi haka kuma ka yadda kuna gane to haka wannan mun same shi na karkashin ne wancan abu da ya faru aka yi wa nan Aisha kasafi sai Allah ya kawo hukunce hukunce sanadiyar ta wadda kuma da ni da kai da duk mumini dole ya bi hukuncin daga ya tashin kyama in yana son gaba da Allah lafiya daga yau duk wanda ya maka labarin wani mara daɗi abu mara kyau to haram ne kai ɗinka yadda ka ce kai walawa ne ba zai haka ba zai yi mana ka ce ka gan shi da idan ka yayi ko ba yi bane a'a ni ban gani ba amma wanda ya gaya mu na yarda da shi Allah na magana da Allah na magana banza ce kaga shikenan ka kora abu to haka ake so ka zanto kana mu'minai kyakkyawan alƙazato da kuma fata na alkhairi ita to me yasa ba so kansu kyakkyawan da to ba wa qalu me yasa ba su ce ba haza ifkum mubin ce kai ai wannan labarin ƙarya ce bayananniya kawai to haga Allah ne faɗa mana nan gaban kaji an kawo sukar wani mumini mutumin kirki da an faɗa ka ce kai wannan ƙarya ne haka Allah ya ce ka faɗa kawai ka ce ƙarya ne to dan da ƙarya ta saboda kawai ba zai haka ba ai mutumin kirki ne a'a ai kai dan areta kai kana da yaki za ka rantse da ƙur'ani tun da mu ‘yan barna da ko za ka ci ƙur'ani zai kaza ya yi kaza ce a ni ba gani ne ba to kamar maganar nan in aka je koci yanzu zai claiming damage a wurin ka in kai wasu kai baka san shari'a ba kuma haka ne ta kaga sai mutum ya kiyaye bakinsa Allah ba so yake ana kan mutane suna zina ba saboda sutura ta musulunci ina fata an gane ƙa'idar shi ne sai an samu mutum hudu daban-daban sun samu da wane da wance suna yin zina kamar kirmi a cikin tabariya suka ce malamai da mutum uku za su leƙa su gansu red handed kamar kirmi a tabariya din sai na hudu da ya zo sai ya same su ga sunan duka ba kowa ba kaya a jikinsa amma ba kirmi a tabariya ba to tabariya ce ne ba eh na gane to ba ta bari a cikin turmi ba ko suka to haga wannan ukun da suka gani da idan sun gani ba sun gani su fa amma tunda na hudun nan bai gani ba su hudun ukun ba ya musu bulala ta kazafi tare da cewa sun gani amma tun da ba su ga shaidu hudu ba to su ukun ma sai an musu wa tamanin tamanin akalla a mazar wata malikiya don a kare mutuncin wannan mai zinar ta kuma haka ka zo da wata matsala kenan Allah ne sai a yi musu ai ko ba shi ba ne don a kare mai mutuncin wa'yancan to shi kenan yanzu idan mutum ya zo ka zo ka ga wani gashi na da wata ka gan shi ya ganka tun da su to me kamata ka yi sai ka rafka abin da mata ko sai ka rafka salati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai tashi ganka kuma shi ta mata ganka la haula wa la quwwata illa billahi al-azim la siyaya turko turko gashi ka gansu kuma sun ganka za su fara cewa wallahi shaytan dan Allah ka rufa mana asiri ba ka bane to a musulunci sai kai sai kai gima da bakinka in ka faɗa wani labarin a gumin Allah sai an maka zarkarfi saboda ka musu ƙarfi shi da yin su mutuwa kuma kai baka da shaidu hudu kuma zai iya ba ce in ka faɗa ta wala shi kaza zai ka ƙara ce ka kawo shaida baka da shaida kofa za bala tamanin dan a kare mutuncin ɗan adam haga shi shari'a musulunci an yi ta saboda ta kare mutuncin ɗan adam daga cikin abin da mai tafi shari'a ga baki daya shine akwai a kare mutane mutuncinsu sai sa ga kenan ana nuna mana idan labari ya zo mara daɗi in baka da shaidu guda hudu a kansa to haram ne ka faɗa to misali ma akwai shaidu guda hudu to kai mai ribar kan ka faɗa tunda ba tambayar ka akai ba ba a kotu ake bare ka ce kai ne don ka kare shari'a to me naka ne sai ka faɗa sai ka shuru suka ce shi fa zunubi wani abu ne shu'umi in ka aibata mai yin sa idan kai wasa kafin ka mutu sai ka zo kana yin sa kai ma ya sa manzo Allah ke cewa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya duk wanda ya rufa musulmi asiri mai rufin asiri ka ganshi na aikin asha ka rufa mar asiri babu laifi shi ka masa wa'azi tunda ka ganshi ya ganka cewa ne dan Allah dan Allah ka rufa min asiri suka ce ba komai amma dan Allah ka ji tsoron Allah ka kare ce na maka alƙawari har na mutu kuma ya ji ya fito ya ci gaba da rayuwa bai ji labarin abin kowa ba yaya zai na ganin ka da kima da mutunci kuma ko da wani abu ne faru ka je gunsa ka ce masa na zo ne na maka nasiha da Allah ka za ka daga ta in sha ai wallahi sai ka ga lafiya ga amma ka zo ka same shi wani matsabar tsabar tsuku da bala'i sai ya ɗauka a waya to a musulunci fa na waya ba fa evidence bane ba shaida bane ba saboda awa za a yi haɗawa ko za a yi haɗa na ƙarya an awaya waya ana yi za ka aizan za a ɗauke hotonka haka kawai sai a shiga wani guri sai a ga mutum kawai tsindir kuma da rigar ka ɗauki hoton naka a waya sai su kyale a fitar da wani abu to za a yi haɗa mutum kuma da wata mutum duk a waya ana yi sai sa ga na waya ba shaida bane a shari'a musulunci ba za hujja da shi ba sai ka kawo mutane ɗaya biyu uku hudu sai lake cewa me yasa ba su kawo shaidu hudu ba to tunda ba su kawo shaidu hudu ba kuma suke yada wannan maganar to fa ulaka inda lahi humul kazibuna a gurin Allah a fayil din su a lahira su makaryata ne ko da yanzu a duniya ba ƙarya suka yi ba to a gun Allah makaryata ne su kuna ganewa haka yasa kenan ka rufa mai musulmi dan uwanka asiri kasan da karshen bala'i kaga mutum yana yin zanaga ka gashi ai karshen magana ke to ka rufa mar asiri sai ka nemi tsarin Allah ya kare ka shi kuma kamar nasiha ya daina kuma ya ji wani labarin babu shi a cikin mutane tun yana jin nauyi tun yana tunanin zai ji yau ne gobe ji shuru to shine kayi abin da Allah yake so Allah ka tsare imani yace abu na biyar eh haka ne ma abu na biyar ko wujubu tasabbuti fil fil aqwal yace wajibi ne a samu tabbatarwa tabbatar da magana qabala nashruha kafin a yada ta in aka maka labari ko to kafin ka yada labarin dole ne sai ka samu tabbaci akai tabbacin kuma na gaske ba fa ba fa na yan jarida ba saka za an ce a wata majiya mai tushe to tace majiya ko da yawansu suna kirkirar labari ne don su tura inda suke wa aiki na gidan jarida saboda ka kirkiro in ka faɗi wani abu sabo to a wannan makon za a karɓi labarinka kuma da yawansu yau yanayin tura labarinka yanayin samun albashinka ya ce za ka ga mutum yana fa abuja kana gashuwa kawai sai kwararo maka waya ko wani abu ka ɗan jarida wata ran ya fi gumin abuja daga abuja sanda ka shi malam bagun allah masa rahama wayya zan yadda mu hira da shi akan kashi shek ai ya san malamin mu ne malamin mu ne amma ban san komai game da haka ba a'a wai kudin wani bayani kike tunce maka me ba na gurin akai ban sanya abin ya faru ba a to yanzu ya ra'ayin tun za a gine ka kashe wayarka shi ne kawai sai ta dariya an ta a ni in yadda ɗauki bala'i saboda neman labari shi kuma zai amfani da kai ya daɗa muryarka illa ya kai ce ba ka yadda faɗi sunanka wato ba zai faɗa ba amma shi shiga da labarin ya samu kuɗinsa ya kuma bala'i na abinka tashin kiyama a lokacin kana cin ɓacin rai saboda an yi kashe malaminka na sunna kana jin bakin ciki me ba za ka faɗa ba mara kyau shi kuma ɗauka zai kuma da shi kuma za ka ana hira da an tura abin a midiya ana faɗa a duniya ana ji so shi sa ka kiyaye in dai labari ne haram ne ka faɗe shi in baka samu tabbaci a kansa ba na fata an gane kuma ta tabbacin ma manzo labarin mizani yace duk wanda ya imani da Allah garan tashin kiyama in zai yi magana ya faɗa alheri ko kuma ya shiru in ka san faɗan abin ba zai jawo alheri a addininka da rayuwarka da cigaban al'umarka ba kar ka faɗe shi ko da mai kyau ne ƙarshen magana da shi ne wa'azi ko mai Allah ya ce fadakir in na fa'atin zikir kai wa'azi in zai yi amfani akwai gunda wa'azi bai da amfani su ba daidai bane ka je ka yi shi su ka shuru ka rike kayanka a inda zai amfanar sai ka faɗa sai ya amfana da shi haka dai ƙarshen magana ke Allah ka tsare imanin ya ce wata kidu ko nisihatiha kuma dole ne ka samu tabbaci ka tabbatar da ingancin labarin kafin ka faɗe shi kaga wannan abu ne wanda kamar ka ce an kalli yadda muke rayuwa a yanzu wani zai faɗi labari babu gaskiya ƙirƙira aka yi daga wani kuri sai a yaɗa shi a facebook friend ɗinsa ne shi kuma ya gani yana karantawa kawai sai lakin ko sharing kafin ka ce me kafin a wuni 24 hours labarin duk duniya ya tafi kuma sun so ɗan labarin ƙarya ne ba ka ake ba yanzu ba ga irin wannan haramun ne ka yi lakin ko ka yi shayarin na labari in ba ka da tabbaci akan ingancinsa to ko da ma misali kana tabbacin in ka yi lakin ɗin to kai share ɗin me zai ƙara wa addininka ko a rayuwarka ko cigaban mutane abinda ke bani mamaki wani lokaci da kuma tausaya waɗansu mutane haka kawai mutum bai san ma ma'anar social media ba fa sai tara hotunan waɗansu mutane sun rasu sama da shekaru nawa ba danginka ba ba dangin mamarka ba ba na babanka ba ba ka da alaƙa ta jini da su kawai suka ga ya wallafa ya tura waɗannan su ne marigayen Allah ka yafe musu shamiya wannan na farko ka ɓata kanka lokaci ka ɓata datarka ka ɓata rubutun da ka yi sai Allah ta daga don magana ce rubutu kuma wa inna alaikum la hafizu kiraman katibu ya alamuna ma tafa'alun ma'arifu min qawli la ladayhi raqibun atidun in ka rubuta in ka rubuta abu sai da yake da ka faɗa a musulunci daga nan har tashin kiyama wani shafu ba ba gobiya fa shi sharan wani fazo da kake ganin sa in ba ruhin shi aka gaba ɗaya ba duk abin da ka wallafa shekara nawa da ta wuce za a yi dare shi kuma za a yi ganin shi kuma wata nan ba suna ƙara maimaita kawai su faɗa haka kawai ba ka tura ba to ka rubuta abin da ba alheri ba kai ka faɗi ka mutu kuma ana ta gani ana ta karantawa ana ƙara lakin ana ƙara share to me hukuncin kagun Allah kaga duka wannan mutum bai san shari'a ba ne shi sa mutum ya kiyaye ka san me za ka rubuta ka san me za ka yi share ka san me za ka yi lakin saboda illarsa a addininmu Allah ka tsare imaninmu ya ce ƙala ta'ala don haka ne sai Allah faɗa dangane da hukuncin tabbatar da labari kafin ka yaɗa shi ko ya ce laula in sami'tumuhu me yasa da kuka ji wannan labarin qultum da sai ku ce ma yakunu lana an takallama bi haza wannan maganar mu ba daidai bane mu faɗe ta ma'ana labarin nan ni na ji ka faɗa amma ni ba zan iya faɗa kowa ba sai ka riƙe kayan ka kai kaɗai da ka ji ɗin ka ta istirja'i ka nemi taimakon Allah amma yanzu wani ɗabi'a sa shine duk inda ka ga rubuta na ba Facebook to mutuwa kai kuma mutuwar ba ta dan uwansa bace kuma dangin mamatan ba su ce mare yi ba ko me yake nema ba za ka sani haka kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wana wana wana kaza ya rasu ko kuma bayan shekara wannan abokin na ne ya rasu shekara kaza shekara biyu babu kai a duniya to bayanin to me ra'ayi dawa zai yi tukunin wa kace ga tukunna ma wa ya dauke shi Allah ne wa ya kira shi abinda yazo ya ya gama abun Allah ya kuma gurin Allah tun da kake cewa yau shekara a ga zama arnan cikin kana cina mutuwar wani yau shekara kaza kana ƙara rubuta da ba ku sa sha addu'a to ai mu addinin mu ya nuna mana addu'a tun da asuba mu in ka zo kana sallah da sake cewa attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina duk wani mu'mini ka masa addu'a akalla kai tahiya nawa a rana daya ya biyar ah karkan wa kan wa azar tahiya nawa ake yi la'azar ba magariba ba isha ba takwas kenan asuba to tara ko baka nafila sai ka mumini addu'a akalla so tara to dan me zaka rubuta amar addu'a to ai dama ana masa inda yake salihi ne ya shiga ciki ko ba hi bane sai saka na kiyaye me zaka rubuta me za ka faɗa me za ka yi share shi kuma wani ɗan taɓe raɓari sai ka gashi ma rubuto Allah ya ji ƙanyi da rahama kawai shirme asara ba ta kai lokaci Allah samu dace to a ga idan karbi irin wannan Allah ta tume sa ba ku ce a a bai dace akan mu ba mu faɗi irin wannan magana subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah haza butanul azim wannan labarin ƙarya ce mai girma ka faɗe ta ma'ana ku ƙaryata labarin to wani shine abin da Allah baka umarni in ka ji an faɗi wata magana game da cin mutuncin wani musulmi sai ka ce ƙarya ne shi wanda yake faɗan labarin tunda bai duba girmansa ba ya faɗi ishara ga wani mumini kai ka cimar ya ƙarya kuma kai sunna ma kai kenan ai ina fata an gane me yasa inda shi mai girma ne ya ji labarin wane bai kyauta ba me ya kamata yi sai riƙe maganar in zai iya ya je mar nasiha shine musulunci fa amma kuma sai bai yada ko zo faɗa ka ji abin da wani kuwa yana fa gama ka ce kai wannan ƙarya ce ya zaka ce ƙarya ya ce saboda ƙarya ce saboda ƙarya ce ko kana da shaida akan wannan maganar yanzu ka kaddara ina da kudin yanzu a wayata mu je kotu za ka kare kanka so kaga shi yasa mutum sai kiyaye musulmi na daraja agun Allah zubda masa mutunci haramun ne kar ka ɗauka cewa muna siyasa ne yanzu ai ita siyasa dama maganganu su ne siyasa ko da yin ƙarya da yin ƙazafi da yaudara da cin amana wasu ne wai rukunin ma siyasa suke cewa in ji 'yan siyasar wasu daga cikinsu tun ka ɗauka haka ne to fushi Allah ba wanne ke kalla ba kai musulmi ne ko bawansa ne ko mai turo ka yi ya ce wa makarantar janar insa illa da ya abudu zaka daga ka mutu daga nan da ka balaga har zuwa mutuwarka sai an bi ka ɗaya bayan ɗaya an yi asesin mai kai mai ka faɗa mai ka aikata ba ruwan Allah ka ce ai dan da ba dan gidanmu bane mu muna gidan wani ne a siyasa shi yasa muke yan gidan can yarfe dan mu bakanta jinin su a gun mutane wannan ba ruwan malaka da wannan zaka je ka amsa tambayar a gaban Allah sallar ka da kake yi da azumi da ihsaninka da kyauta da sadakarka sai a ɗebo sai a bashirin tashin kiyama me ribar da kace me ribar da kace wanda kuma in akwai wani abin da ya fi komai karya a duniya muri a najeriya ai ba abin da ke siyasa karya da wancan gidan da wancan suna gaba a wannan shekara hudu ta gaba kuma ke su haɗe kamar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma kuna hauka talakawa ba gaba ne da wane da wane ajiya abokan gaba ne amma yanzu an sulhunta su suna dariya suna tafawa in ɗaya ya ce ya ba a ikon gida mai tsoka sai kuma kanan kana hamma kana hama da ƙyanda da ƙadangaru suna cizon ka kaga ayan shiga masifa ke ta za ka kiyaye Allah samu dace ya ce abu na biyar na shida ko an na hayo an isha'atu mai alfahisha bainal mu'minina Allah ya haramta ya hana ya haɗa alfasha a cikin musulmi me alfasha labari na batsa labarin cin zarafi magana mara kyau duk alfasha ce abinda idan ka faɗe shi zai lalata tarbiyyar waɗansu na fata an gane yanzu aka ɗaya abin da suke mutum sai je buɗe wani page a facebook saboda ne idan yana yana ana yawan kallon wannan page nasa to akwai wani adadin za a kalla su turawan za su tura masa wani kuɗi a kawun ɗinsu ba suna yi ba za ka sai tunanin to yanzu ya zai samu wannan kudin to kun wani feji zai buɗa a ta wayan kallo sai kirkir feji na batsa ba ka suke ba sai a ta kalla a ta kalla sai kenan ƙarshen wata a tura masa dalolinsa ya je ya cire ya samu kuɗi ya yi kaza ya kaza ba ka suke ba to menene ribar a ƙarshe babu riba sai asara tunda duk abin da ka mallaka a duniya in dai ba kan tsarin Allah bane a ƙarshe asara yake zume wa dan adam da kuma nadama daga cikin ma'abu da komai sharri a cikin mallaka na dan adam babun da kai kuɗi saboda shi tambaya bi za a tashin kiyama yanzu ya faɗi ya mutu ya bar naira biliyan ɗaya to ya shiga uku ran tashin kiyama sai an yi assessment ɗinsa tun daga naira ɗaya har zuwa biliyan ɗin nan ta ya same su diddigin hiza a riƙafi to aje ji ya samu ta hanya mai kyau to kuma ta yaya ya kashe su haka tambaya bi kiyar shi sa kuɗi da kisa kalansa wani abu ne mai samatsi mai wahalar riko sai dai idan Allah ne ba mutum ƙarfin imani da kuma tsantsani abun nemansa da kuma tsoron Allah a gurin kashewa to shine zai kubuta yasa manzo Allah ya hadisi akan yan kasuwa yace suna yawan yin sadaka to suna yawan samun galadi a cikin kasuwanci ko za ga da wahala a wuni kana kasuwanci ba kowa bane bai yi wani abu da yake sako bane a cikin kasuwanci ko ya faɗi kuskure ko ya faɗi ƙarya yana sane ko ya yaudari mai sayan kaya ko ya haka dai abubuwa ga sunan to idan kana yawan yin sadaka sai Allah kan kare maka zunuba to shi kuma saboda zai samu kuɗi zai buɗe shafi na batsa ana kallo a duniya adadin masu kallo adadin kuɗin da zai samu abun su tura masu wannan kamfanin facebook ɗin kowaye kowaye ko tiktok ko mai komai da sauransu saboda ka saka ɗan musulmi musulmi ɗan musulmi idansa ba kunya ba tsoron allah ya yi bidiyo yana magana ta ba a arnanci shi kawai mai ai zai samu kuɗi shi kuma kuɗi baya daga cikin abin da ake cewa jin daɗi a duniya kwata-kwata ba ce ƙwarai kuwa baya daga ciki sahabbai sun zo manzalla yana zaune ana ta tattaunawa ta shiga gida da ya fito sa ta labari sa ta hira ya ce mai kuke tattaunawa ne wata bayani ne a manzalla kan halin da muke ciki abubuwa sun ta'azzara mutum ya kwana uku ba ɗan rutu a gidansa ba sai dai su dabino sha ruwa ba kuɗi talauci zai ta kuna magana ne akan Allah ba ku kuɗi ku samu kuɗaɗe ya wanda la'in samu kuɗi mana a gina masallaci a yi kaza ba himar misali ke na yi ya ce wallahi ba na jiya muku tsoron talauci abin da na fi ji muku tsoron shi ne a ba ku duniya ku samu kuɗi in kuɗi ya zo ɗan adam galibi to ko barin allah yake mai allah ya faɗa ya ce innal insana la ya ɗaga arra'ahu sagna ka duba tarihin abin nan ƙaruna ɗan uwan annabi musa ne ba talaka ne sahabin annabi Musa ne kuma talauci mar yawa ya roki annabi Musa ya mar addu'a Allah bashi kuɗi da Allah bashi kuɗin kuma zo kan girewa annabi Musa a ƙarshen ma da aka ce kada ka ce a inna ma utituhu ala ilmin indi ya kace maganar Allah ban kuɗi a me yasa kai baka ba haka ne ce ko ai na samu kuɗi ne saboda ƙwarewa ta a kasuwanci haka sai faɗa ka duba kisan ibnu jamil yanzu ce manzo Allah talauci ya dama ya manzo Allah amma addu'a in Allah ban kuɗi yace masa zaka iya suka ce su malamai dama munafiki ne ba sahabin gaske bane munafikai ne kamar wanda aka muke ta karanta labari akan su haka da mai imani ne sai ce ya manzo Allah to in aka ka roƙa mun Allah ya ban kuɗin da zan iya din ko ya ce eh zan iya aka ba shi dukiya tun yana zuwa sallah ba kan lokaci ba har ya daina zuwa sallar ba aka tura kawo zakka ya ce ba zai bada ba shi an dame shi dabba fa wani ta ka guda arba'in aka bar kwaya ɗaya fa arba'in fa ya ce shi ba zai bayar ba to haka su shi sa da kisa ganin kuɗi da muke ta damuwa da shi galibin sa a yi halaka mutane yake in dai ba mutum ya samu imani tun farko ba da taimakon Allah to in kuɗi ya zo mutum a yana shiga matsaloli sai dai fatan Allah ya kare imanin Allah tsari imanin to haka suka ce ubangiji ya faɗa mana cewa innal ladina yuhibbuna tashi alfasha ta fil ladina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah lalle waɗannan da suke so alfasha ta yadu a cikin masu imani mutumin da zai bude peji na bidiyon batsa ko maganganun batsa ya sake shi a duniya me yake me burin sa hada alfasha a cikin mutane ana koya mutane batsa kana da ɗanka ya fara zama saurayi ba shi da ƙarfin ilimin addini sai ga ya tare sai awa ɗaya na kallon irin waɗannan bidiyo-bidiyon da batsa an raba shi da karatu an raba shi da imani an haɗa haɗa shi a cikin layin bala'i mata ka gani yara su gani waye ya gani duk duniya suna koya mutane batsa da bala'i ko wasu kuma shi tiye kaga su ma suna nan ba su da abin faɗa wasu suna koya mutane wanda ake yin ma'amala tsakanin mata da miji to kifi waye koya masa yadda ake waye ke koya masa shugaban yan iska gaba ɗaya wa koya masa yadda ake haka kawai ɗabi'a ce Allah saka jikin mutane kowa ka bar shi kawai zai koya a lokacin sa yayi in yi auren shi kenan ba zan lafiya ba ta masu nauka mutane baɗala to irin waɗannan Allah ce a faɗa musu duk mai irin yada alfasha mai son a yada bala'i da sharri da musifu a cikin al'umma su yadu alfasha ta yada cikin al'umma to irin waɗannan daga cewa Allah ubangiji ya me ko ina ne lahum azabun alim suna da ta azaba mai raɗi fi duniya wal akira a nan duniya da lahira abinda zai baka ka gane wannan ayar shine ka ɗauki duk wanda ɗauki layi akan neman zina ko ma'amala tsakanin mata da miji shi shine aikinsa a duniya mace sa a gaba ƙarshen lamarinsa ai lalacewa yake duk wanda ya sa mace da zina a gabansa lalacewa yake kuma ga shawar matan kina yar bana sha uku ana ganin kina da kwalisa kina kyau wani ya dauki kin tafi kaza an kira ki Abuja an miki waya a ina kin zama karuwar kasa da kasa duk ba akwai su ba ba ta shekaru yadda ta expire saboda suka ce ta ya mata fa doroluwar ta ta da burge da namiji in dai ba a gidan aure ba shekara 25 ne tana barin ta zama tsohuwa amma in matar aure ce kina ƙara shekaru kina ƙara daraja da ƙima a gun mijinki yana ƙara ƙaunarki yana ƙara sanki musamman ta kina da ɗabi'u na kyau kina riƙe gida kina riƙe al'umma kowa zo keke ne ma saboda kirkinki kina ƙara daraja a gun mijinki da danginsa da kuma ƴaƴan ke haifa a gidan har kiwa gari duk family kin zama uwa a gunsu saboda ƙimarta ba ku irin wannan matan ba masu daraja ta ga ƙarshe saboda sun yi gwagwarmaya sun taimaki al'umma sun zo sun fara girma duk wanda kuma ta so ƙoƙari ki yaya za a yi musu alheri ko ya zo gida kana ga ta san cewa a bige ki ta maka ba da ya zo mana ta zo a miƙo maka a ci wannan ba za ta maka za ka ci ba ko da ba sa a bige ka saurayi ya zo ba a ga mutum ba ya gida tsaya diri a ce zo ya zo kai ta ga ɗaga ta baka wani a ce ga wannan ka je ka ci wani abu saboda dabarunsu da rike mutane to haka me tana ƙara girma tana ƙara daraja a gun mutanenta tana ƙara ƙima har a gun Allah kuma duk wanda yake kusa da ita yana ƙara ƙaunarta to daga wani abu ya same ta kuma kowa na alhini da ƙoƙarin kama ta ɗauki amma ta yar bariki ba tana ta ce top yanzu su ne da maturu su ne abuja su ne wane ne kaza kaza balla ba ta shekaru ta yi expire sai ta dawo abinda ta ci abinci ma gare ta ta fara shafe-shafen nan kuma yanzu kuɗi ya ƙare ba za a iya maintaining ba sai ta zama ta zama ta kwakwaɓe ta yi wajen wata dodo da haka tana wani wari tana ɗori za ka ji ta cikin ko babu daraja su shi sa mutum ya bi tsarin allah zama lafiya kawai to allah ya masu irin wannan ɗabi'a to suna da wata azaba a duniya da kuma lahira saboda wallahu ya alam wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya san komai ku ɗan adam babin da kuka sani shi sa duk abin da Allah ya faɗa to binsa shi ne zaman ka lafiya kuma shi ne samun nasarar ka a duniya da lahira in bin abin da Allah ya faɗa kana ganin cewa za ka birge za ka da daɗi ai yanzu ana samun kuɗi idan kaiwa ana wani haka suke yaɗa mutane yanzu na yin kirifta suke masu naira ba da yawansu duk irin waɗannan abubuwan a ta haɗa muku alfasha iri-iri daga wannan aje wannan kuna tabi kuna tabi a lalata ku to masu yin wannan abin ga irin abin da Allah ce zai musu Allah tsari imanin ya ce abu na bakwai alhassu alal mai an nafas alal akari wa in asawu ya ce an kwaɗaitar da mu a wannan babin da muka karanta ciyar da makusantanka taimakon makusantanka in dai ka fi su samun kuɗi ka fi su dama-dama to ka taimake su shari'a ta baka umarni akan wannan ko da ko su din a sa'u suna munana maka na za mu gane wannan ga wancan da sana maka yake bashi abinci a gidansa yake ciyar da shi a bashi gurin kwana a bashi three square meal amma da shi aka yada wannan bala'in game da da yar na masu da bakar da abu ya zo aka wanke ta shi kuma ce to ba zai ƙara mar komai ba daga sun bata Allah ya ce a'a falyafu walyasfahu ku yafe ku manta ku kawar da kanku ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku so ku Allah gafarta muku to haka anan abu lura shine duk inda kaga dan adam yana rayuwa a kowane irin family ake rayuwa to za ka ga wanda yake alherin shi ake cizguna a family to wannan dabi'a ce dan adam tun farkon duniya ka Allah da za ka gane wannan ku duba kisar annabi yusuf sukutum gaba ɗayan ta Allah ya karantar da mu ne mu'amala tsakanin dangi ɗan uwa aka raba shi da babansa aka jefa shi a rijiya aka sai da shi a matsayin bawa ba haka bane aka ta banza kuma an cinye shi ma ya mutu babu labarinsa yaje duk abin da ya faru ya faru da ya zo samu matsayi zamu daraja fa ne musu sai jawo su ya ta kuto da duk family ku gaba da ku zo a ci arziki wannan abin da ya faru duk an yafe mu to sunnar Allah ce duk mutumin da yake yin alheri a cikin family zaka samu kuma wasu a family suna cin zarafin sa to karka damu kai gaba ne na fata an gane ka bar su kawai dan yi haushi ne su dan more su ma kai din ka tafi ne ai a zage ka ce shi sai kaza sai ji da kai shi dan yana gaya da kuɗi ba ka cewa dan ya ga yafi mutane shi sai girman kai to manta da su kamar alheri ya zage ka karka damu tunda ai jininka ne yana da haƙƙi a dukiyarka ka bashi shi ne abin da nake faɗa mana anan ka ci gaba da taimakon su ko da suna munana maka to zaka samu Allah yana ƙara ma shi kuma zagin Allah yana ƙara don kufar da shi har sai yawa gari ya zo da kansa zai sa duda a mai suka faɗa su mutane annabi su suka ce laqad atharaka Allahu alaina daga ce wallahi Allah ya fifita ka akan mu wallahi yanzu a innaka la'anta yusuf kai na yusufa ala'ana yusuf tuni na yusuf to haka da ɗabi'a da haka karka damu don kana musu alheri suna rajinka kan tara maka hankali ka ci gaba da musu karka yanke saboda ka kana bin umarnin allah ne shi kuma ya ci gaba da sharrin ƙara lalacewa zai kuma in ya sa'a kan ya mutu sai su duda sai tuba nawa ka samu mata ba an mamashi ta fita a gida an bar shi da hidawa matar babansa ita ma da 'ya'yanta ta rika cizgunawa shi wannan da bashi da uwa a gidan ai ta masa jafa'i da sharri da bala'i da menene da azaba duk wani aikin wahala shi komai da komai shi komai fa komai in baban baya da tsantsar ma tunani da karfin nazari suka ga an raba shi mara dan a wulakantar da shi amma da yake Allah Allah ne sai ya daga yaron a ƙarshen lamarin sai zama kuma da ita da 'ya'yan nata gaba ɗaya yaron shi zo riƙe saɗan shi ta fashe da kuka don Allah ka yafe mai ta harki ba komai a ya wuce wannan ba ya wuce ba saboda galibi wannan ukubar ma is a blessing ya za ka zama namiji ya za ka zama jarumi a hana ka abinci ka fita ka fafutuka a hana ka kaza ka fita ka yi dako a hana ka kaza ka yi haka ne sai kaga kuma a ƙarshe shi ne zai ɗaukaka ta wani sunar Allah ce to abin nufi ne ‘yan uwanka ko sun munana maka kai ɗinka musu alheri karka damu da shirinsu ka ci gaba da yin alherin don Allah domin Allah ne ce a sada zumunci to kai Allah da taimake ka da kai hazuri arka ya ka ci gaba da ko? za mu wuce ko a ko lokacin ya lokacin mu tsaya a nan kenan to sai mu tsaya a na takwas za mu tashi kenan insha Allah ko to babu ne to haka musamman da wannan kes ɗin ɗan uwa ɗin da kasa gini mutane da sa samun kansu a cikin mushkila sai ka gana damuwa wa ƴan uwan suna musu alheri suna zagin sa to za mu haka na ɗabiyar ai kar ka damu kawai ka ci gaba da yin alherin ka kai kuma da ci gaba da ƙara maka su kuma suna ƙara dankufewa ai ni a fahimta ta da a ce kai ne kai ake bawa ai gwada kai zaka bada a to wani azumin ka karar murya din amma ba za a yi ba dai kai ka aika masa to shikenan ya fi daɗi ai subhanakallahumma bihamdika